بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا في ابتغاء الخير إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيء انظري لنا بهذا المحضر ولتألفي بنظرة تأتي لنا بالزفر ولا تهينوا في ابتغاء القوم ولا تهينوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما نزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للقائلين خصيما آه الحمد لله اليوم من رانا litini ba رانا litini muke a yau wanda eh? haka ne ba wannan rana ta yau uku ga watan ramadan kenan wanda yake hijira ta manzala dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da hudu ga watan hudu a dubu biyu da ashirin da biyu miladiya a jiya mun tsaya a aya ta ɗari da biyu a cikin suratun nisa'i yau za mu tashi ta ɗari da uku ita ce wannan aya wadda muka karanta yanzu allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala ta hinu wala ta hinu fifty ga ilkan da yake ana magana ne akan salatul khawfi sallan tsoro Allah subhanahu wataala ya ce wala tahinu kar ku rauni kun tiga ilqau a wajen neman mutane domin lokacin da aka je shi Abu Sufyan Abu Sufyan ya yi alkawari cewa a bari sai wato Badr Subra shine Amal Mukbil a lokacin za a zo a yaki a bayan an je an dawo ya ce washe gari aje mazala sassalin ya ce duk wanda muka je da shi yaƙi jiya a uhudu to yau za mu koma kuma saboda haka kuma duk wanda ya san na je tare da shi kuma da shi za mu koma kuma wallahi sai na fita koda ne kaɗai ne in ji annabi kuma daga wanda aka sare ma hannu sai wanda aka yanke ma kafa sai wanda aka sare a kai haka wani ma ɗaukar shi aka yi a bisa jaki wani a bisa raƙumi amma haka aka tafi yakin amma Allah da ikonsa kafin su isa sai Allah ya jefa razani a zuciya Abu Sufyan sai ya gudu da shi da mutane eh shine Allah ya ce fan qala budun imatin min Allah wa fadli lam yamsasu su'u wa tabu rilwanallah wallahu dhu fadlan azim suka dawo da ganima suka yi kasuwancin su a wurin kuma suka dawo da ganima kuma silent ba yaki to shine Allah ya ce wala tahinu kada ku yi rauni fifti ga ilƙauni wajen neman waɗannan mutane kafin lamma ba sa rasulullah sassan ta yi fafi da nabi abu sufiyan lokacin da manzala ya da jama'a wajen neman abu sufiyan wa ashabi da mutananta da mutanansa lamma raja'u min uhud lokacin da suka dawo yakin uhud a shakau jarahat sai suka kai kara wai cewa miki ya musu yawa a jiki an sassare su ko ina lamma kala abu sufyan inna mau'idana gadan ya mura'il asad yace abu sufyan ya ce gobe ne alƙawarin mu gobe ne a humra'ul asad an gane waje bane daga baya zo ji tsoro wa kala yace ila amil muqbil ko qabil sai shekara mai zuwa inda badrul sugura kenan ta allala ba'd ashab sashen sahabbai sai suka ki suka ki yadda a tafi wasu daga wasu sashe daga cikin sahabbai fa qala rasulullah sai sai manzo Allah ce wallahi la akaru janna ilaihim walau kuntu ana wahadi sai na fita zuwa ga wajen kafiran nan ko da ni kadai ne wallahi har jima'i illa man hadara wa qata amsi kar wanda ya tafi tare da ni sai wanda ya halarci yaki na jiya ba haraju suka fita wa yashkuna jarahat suna kai karancin wuka a jiki mana da larfihim shine wannan aya ta sauka wala ta hinu kar ku yi rauni ibtiga il qawmi wajen neman waɗannan mutane kafirai ai fi dalabil qawmi al kuffar yatuqatiluhum dan ku yaƙe su in takunu talamuna idan suna jin ciwo a jikinsu alamul jara wato raɗaɗi na, na, na, na miyaku fa innahum ya'lamu in ku kuna ji to su ma suna jin irin wannan kama talamuna kamar da kuke ji wa an sa sare kuna jin zafi su wa kafirai suna jin irin wannan zafin misaliku amma fala tajmulu ba su ji tsoro ba an kitalim daga barin yaki watar juna min allahi ma la yarjun buku da ƙari ko kuna ƙaunar wani abin da su ba sa ƙauna wajen Allah don an kashe mutum ya tafi lahira aljanna zai tafi to su ba wuta za su haka wata juna min Allah ma la yarjun min nasar wa sawab na nasara da samun lada ma la yarjun antum ku kenan aziduna alaihim bir raja kun dalu a kansu da samun ƙauna wa hum laysa indahum ayy raja su ba su da wani ƙauna wajen Allah amma zalika sabaru duk da haka suka yi hakuri fa antum aula bil sabr ku kuka bi cancanta ku yi hakuri din wa kana Allahu aliman Allah ya kasance masani bi kulli shay'in hakiman Allah mai hikima ne gwani bi sun'ihi a cikin aikin sa inna anzalna ilaykal kitab ya rasulullah wannan aya ta sauka ne akan wani mutum da ake ce ma du'uma bin abin abrik du'umatu shi du'uman nan munafiki ne ayan nan ta sauka a sha'aninsa ne ya je yayo sata gidan wani bai hude to inda ya je ya sata riga ne ya sata to inda aka aje rigan akwai gari na sha'ir da ya sato rigan sai dai ya kai ma wani kuma bai hude abokinsa a jiya ya ce aje mashi da riga ya tashi ya ga bai ga riga ba yana duddubawa sai ya ga bishi-bishin gari inda ana tafiya da riga gari na zuba sai ya bi garin ya bi garin ya bi garin har gidan wani mai hudu da ya je gidan sai ya sallama ya ce an min satar riga kuma na gana gidan aka shiga da ita ya ce a shi dai an kawo mai ajiyar riga cewa ya kawo ce doma ya ba shi ajiyar riga aka je aka kira doma ya rantsa ya ce shi bai kai mai riga ajiya ba ya ce bai kai mai riga ajiya ba aka je wajen manzo Allah ya kawo shaidu ganin shi musulmi ga rantsuwa ya yi ga shaidu an kawo magana yana neman zai bashi gaskiya shi Allah ya ce a'a a'a ya rasulullah inna anzalna ilaykal kitaba bil haqq mun saukan ba da littafin alqur'ani da gaskiya da gaskiya an gane ko littafin kuma bainan nasu bima arakallah don ka yanke hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya sanar da kai ka gane shi wannan duba ɗin rajulun min al-ansar wani mutum ne cikin mutanen madina kana yazharul iman yana bayyana da imani karara amma wa huwa haqiqatu munafiqun shi munafiki ne a haƙiƙa saraka dir'an ya saci wata riga lijarihi ga makocinsa wa khaba aha sai boye ta inda yahudi wajen wani bai yahudi wa kana dir'u muddakhiran fi mahallin fihi shay'un min ad-daqiq al-qur'an ita wannan riga an aje ta a wani wuri akwai garin alƙama a wurin falon ma sarakar da ya saci rigar tsara da ƙiƙalbur wannan wato garin alƙaman sai zama ta saƙar yana zuba yana zuba fi ɗari ƙishi hatta audiyahu inda yahu har ya kai ta gidan wani mai hude wannan ma ɗalaba sahibu dur dir'ahu da mai riga ne mai rigarsa ra'a ta saƙo da dake ce bi inda gari ke faduwa ke guba hatta wasala ila baitul yahuda har ya je gidan mai yahuda fasa alahu alidir ya ce mai malar riga tana na gida faƙada da wata innahu udiyahu lahu wato du'uma bin abrik ya ce du'uma ɗan abriku shi ya kawo ta wada'a du'uma aka kira ya kira du'uma ɗin faga ma kauma min ahlihi munafiqin shi du'uma ya tara mutane irin shi munafiqai misluhu ko mislahu wa halahu billahi suka rantse da Allah annal yahudiyya huwa allazi saraka dai wai wannan bai hude shi ne yaje ya sato wannan riga shi doma ba shi bane wannan doma ma saraka wai doma ba shi ya sata ba fa tau ila rasul suka zo wajen manzo Allah fa halafa ya rantse gaban annabi wa halafa shuhada shaidun sa ma suka rantse wa rasul la yara illa musliman idda abara'atu manzo Allah baya ganin kowa in ba musulmin nan ba yana da awan kubutar da shi wa qasama lahu shuhudun muslimun ga kuma shaidu musulmai sun yi rantsuwa la yara fi mu ayi tuma manzo Allah baya gani wata tuma a kansu don haka fa yamilu qalbuhu zuciyar annabi sai ya karkata ila anna la haqqa ma'ahu cewa gaskiya na tare da da doma fara da anya kuma lahu yani zai hukunci gare shi al yahuda kan yahudi fa nazala sai wannan aya ta sauka Allah ce a a inna anzalna ilaykal kitaba mun saukan ma da wannan littafi na alqur'ani bilhaƙi da gaskiya ya rasulallah ita kuma bainan nasu bima araka Allah don ka yake hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya sanar da kai a nan ne malamai suka ce shi wanzu Allah wato shi ba magana ɗin shahadi irin na sahabbai ka san ce sahabi guda ɗaya in yi ishtihadi a hukunci ya dace yana da lada biyu idan ya ishtihadi a hukunci ya kuskure yana da wato lada ɗaya amma ba zunubi to manzon Allah shi babu babu ijtihadi a lamarinsa sai dai wahayi idan manzo Allah ya magana wahayi fa aqwaluhu hukumu wa ahkamuhu qistu idan manzo Allah ya daga baki ya bude baki to wahayi ke magana eh Allah ne ke magana da kansa to da haka maganar manzo Allah kawai constitution ne kai tsaye hukunci ne in ya bude baki ya magana hukunci ne domin nabiyyun bi ghairil wahayi la ya tasarrafu duk motsi ɗaya wahayi sai ya zo daga Allah sau da haka shi yasa sai Allah ya ce ka yanke hukunci bi ma arakalla da abin da Allah ya sanar da kai wala ta kullil kha'inina hasima kar ka zama mai husuma ga masu ha'inci kar ka zama kana ta ya faɗa ga masu ha'inci wannan wato wannan munafikai ne masu ha'inci ne ya rasulullah wa hashima nanu wastaghfirullah ka nemi gafaran Allah min ma hamamta ga abin da kai nufi inna Allah kana gafurar rahima Allah mai yawan gafara ne ainihin mai jin kai. Uktalafal ulama malamai sun saba anan. Halin rasul lahu ishahadun amla. Shin manzo Allah yana ishahadi laysa lahu an yashhad. Fa innahu ma yadqu ala al-hawa. Din da yasa ba magana ishahadi ga manzo Allah ai bai magana kan san zuciyarsa. In huwa illa wahayyuha. Sai dai wahayi ne kawai. Wa minhum man qala cikin muta cikin malamai ko wanda yace innahu laysa lahu nasibun fil ishahad. Manzon Allah ba ya da nasibi cikin ishahadi. ومنهم من أثبت له أن يجتهد صلى الله عليه وسلم ولي أتبت تشام الله زي إجتهادي ولكن إذا اجتهد أما إذا يا إجتهاد تو بعد الآية باي وانا آية يكون إجتهاد واعيا باي وانا آية تسوكا بما أراك الله إنا تو دقنان هو الإجتهاد لما الله زي وحي لتقوم بين الناس بما أراك الله أعطاه الله أن ما أراه الله هو الذي أمر به أبن الله نونا مشي تشيء أمر كشرش فاجتهاده وهي اجتهاد انسان وحي ولا تقل للخائنين حسيما karka zan mai husuma mai tai fada ga masu ha'inci ya rasulullah astaghfirullah nemi gafaran Allah inna Allah kana ghafurur rahima Allah ya kasance mai yawan gafara mai jin kai wala tujadil ولا تجادل عن الذين يقتالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا حسيبا يستخفون يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا شيئا ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرلى من القول وكان الله بما يعملون مهيدا آه الله سبحانه وتعالى يقول يا رسول الله ولا تجادل كركي مجادلة جاية عن الذين يختانون أنفسهم وأن سكي هائنت كاوننسو an yahununa habil ma'asi suke ha'inta kawunansu da aikin sabo ne anna wa bala yaratim alaihim domin masiban ha'incin su zai koma gare su ne inna allah la yuhibbu man kana hawanan allah baya son wanda ya kasance mai ha'inci kasiral khiyana asiman mai yawan sabo bal yu'aqabahu allah zai mai azaba yasafuna minan nas su du'uma da mutanensa suna jin tsoron mutane du'uma wa qaumi haya wai saboda kunya ka a ce shi barawo ne amma wala yastafuna min Allah ba sa jin tsoron Allah wa huwa ma'ahum alhali Allah na tare da su bi ilmihi da ilimin sa iz yubayyituna ma la yarla min alqawl yayin da suke koye ayyal maruna suke koye ma la yarla min alqawl abinda Allah bai yarda da shi ba na zance min azmihim na niyyarsu ala alhalif akan rantsuwa ala nabi sarqa bisa korewan sata wa ramil yahudi biha da jifan bai hude da cewa shine ya sata to Allah ya san wannan wa kana Allahu bima ya'lamuna bima ya'maluna muhida Allah ya kasance ya gewaye wato ma'ana sanin sa ya gewaye bima ya'maluna da abin da suke aikatawa antum
أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا أنتم هؤلاء جادلتم عنهم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا Allah ce ga kunan antum haula ya ku waɗannan mutane mutanen ɗuma munafukai jadaltum anhum yanzu kuna ta yi muhasama kuna ta yi husuma hasamtum anhum kuna ta yi husuma ga shi ɗuma da mutanensa kina ya duniya cikin sha'anin rayuwar duniya to in an je lahira faman yujadilin laha wa zai jayayya da Allah anhum daga barin yi musu azaba waye sai ana Allah ya musu azaba an je lahira yanzu anan duniya kuna neman ku kare su cewa ba shi bane ya sata har kuna rantsuwa to an je lahira faman yujadilin laha waye sai jayayya da Allah anhum a sha'anin su yawmal qiyama idza azabahum idan Allah zai musu azaba amman yakunu alaihim wakila ko kuma wane ne zai zama wakili zai zama jibincin lamarinsu ya je ya hana Allah ya masa azaba eh ya tawalla amran wanda zai jibinci lamarinsu ya ce la ahada ya falu zali shau ce ba mutum ɗaya da ya isa ya haka ne wala ma nazarin aya da wannan aya ta sauka bara'ar rasulu shi manzala ya kubutar da bai hude ya ce zo zo zo kai mai gaskiya ne Allah ce kai ne ke da gaskiya waka da'a yadda du'uma manzo da kama hannun du'uma ya yanke saboda barawul ya yi sata aka yanke mai hannu sannan aka ba bai hude gaskiya wa farra ila makkata da aka yanke mai hannu a madina sai ya gudu ya koma makka ya ridda ya koma kafiri ya zama kafiri ya koma makka ya ridda wa sara sarikan kuma ya zama barawo saboda ga lasisi ya samu na sata tunda a yanke hannu Eh, yana da yana da lasi na sata dama da an ganshi barawo kawai ga lasi to sai ya koma ya koma makka ya ci gaba da sata wata rana fa fara lailatan tatal kasari kai ashe an dade ana yi eh kaga jikokin shi ma suna yi yanzu wai wai can wata katanga ya je samu ya fara kwance bulonin ta ƙasa zai shiga wani gida ya sata yana yana ya je ya ta haƙawa ya ta haƙawa ta ta ƙasar can wato ƙarƙashin katanga na wani mutum a ta waje da su kubatun har ya samu ta kafa ya samu ƙofa da jan ciki fa ya shiga ya da hulu bihal bai lisarka ya shiga ɗakin don ya sata to yana yana tsakiya tsakiyan wannan ƙofan masa kada ƙasar sai bangon ya faɗo sai katangar ta faɗo bisa jikin shi fama ta sai ya mutu a wurin shi a wajen sata ya mutu ya yi duma kenan wajen sata ya mutu Allah kiyaye kaga a hirar da ƙarshe ta bayyana annahu huwa ne huwa sare shi sa duk abin da kake yi Allah ya sani karka ce ba a sani ba wani mutum shekarar shi saba'in yana sata ya tsufa yana sata shekara saba'in fa nan nan sai zo da wani malam ya ce Allah Allah da malam na zo ne zan tuba ya ce me aikin kai ce shi barawo ne ce amma duk ƙasar nan ba wanda ya san yana yin sata duk ƙasar da ya ce a malam an da kyale ka ne ya ce a garba kalla ba wanda ya sani ba taba kama ne wacce an kyale ka ne nuna gaya ma wannan ya yi hakuri an sani suka jaya da malam ya bai mashi addu'a ya tashi yana tafiya kafin ya kai gida sai samu sai yara suna kafa tarko za su kama tsuntsaye tarkon tsuntsaye sun kafa tarko kutattaki suna zuwa yana isowa ɗan kuciya suka tashi bir shi wani yaro ya ce kasa tsohon barawon nan ya tada mana tsuntsaye yaro fa cikin yaran ya ce kasa tsohon barawon nan abu ya tada mana tsuntsaye mun kafa tarko ya tada mana tsuntsaye ai daga wajen sai koma wajen malam bai karasa gida ba ya ce wallahi kar wakan launa ya ce wallahi gaskiya ce ai kyale ka ne kawai ai kyale ka ne to duk abin da kake yi in za ka kulle ɗaki guda kofa saba'in ka je ka saba ma Allah a ciki wallahi in ka fito waje sai ka ji ana kishin kishin masanaci ne fa iya yake sai ya je ɗaki ya sha kaza kaza yake cikin ɗakin shi wa ka gaya mawa oho to mala'iku ne ke ɗiba su watsa mala'iku ne a ya tara fa ko ka jance wallahi mutum maye ne fa wannan maye mai ta yake farawo ne ba nan ƙasa yake sata ba duk wannan abin mala'iku ne ke rumans cikin jama'a sai su ta yaɗawa to haka nan za ka ga kana aikin alhairi ba ka gaya ma kowa ba kana fitowa sai ka jance kwana yake sallah kun gan shi ne bai bacci kullum karatun ƙur'ani yake yi kullum kaza yake kullum kaza yake in sharri kake yi an sani an kyale ka ne in alhairi kake yi an sani an kyale ka ne saboda kawai mutum ya ji tsoron Allah kawai abinda za ka yi ka ji tsoron Allah ko kai kadai ne ji tsoron Allah ko cikin jama'a ne ji tsoron Allah na'am to kaga karshe yana koyi sata sai gashi ya mutu a wajen satin amma ya amal su'an na'am ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اسما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما نعم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب اسما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما آه الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعمل سوءا wanda ya aikata mummunan aiki shine zunubi laifi aw ya zalim nafsahu ko ko ya zalunci kansa bi amali zambin ya aikata wani zunubi kasirun alai wanda ya takaito akan shi summa yastaghfirullah sannan ya zo ya istighfari ya nemi tubar Allah ya jidillaha gafuran zai samu Allah mai yawan gafara ne rahima mai jin kai mun gode mu al'umma ne muhammadu duk abin da kai ma Allah an kace astaghfirullah an yafi eh kai wani hadisi ma na manzo Allah ya ce in kai rejecting kai kai nadama an yafi ko baka ce astaghfirullah sai kai nadama kai kadai ana kace oh ya Allah ni ne ne kaza subhanallah ya ake ne kaza ne ya ya kaza ya sai kana tunani kana zargin kanka to in kai haka an yafe ma to bare ka ci astaghfirullah shine shau yake cewa da Allah da mu al'umma na ba mu laifi to sai Allah ya tafi da mu sai a halaka mu a zo da wasu al'umma da za su riƙa yin zunubi Allah na gafarta musu da Allah ko kai ne kake yawo da kaya na saida ba a samu mai sai ba za ka ji daɗi to ba a taɓa samun al'umma da Allah ya wato ya mata bonanza na gafara kamar al'umma na Muhammadu ba annabi ya ce kullum Allah yana shimfiɗa hannunsa na kudura da safe ina mai neman tuba in yafe mai haka nan da yamma ina mai neman tuba in yafe mai mu al'umma annabi mu ke da wannan matakin saboda haka a rika tuba ga Allah eh Allah ma ya ce ma annabi wastaghfiru innahu kana tawwaba innahu kana tawwaba nabi gafaran Allah ka san ko annabi shine bai da laifi ko to bare mu to saboda haka in kai laifi ka nemi gafaran Allah duk wanda ya laifi sun mai safir laji da laha gafurar rahima wa man yakasib isman wanda ya aikata zunubi fa inna ma yaksibuhu ala nafsi ya aikata wa kansa ne li'anna wa balahu alaiha wa la yurhu ghayruhu domin masiban a kansa ne wala yajruhu gairuhu wani sa ba zai cutar da shi ba to amma dai manzon Allah ya ce azzambu shu'umun in ji annabi azzambu shu'umun in ka ga mutum yana shan giya in wanda za ka ma nasiha ne to yi mai nasiha idza ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi me bi yadihi labul mataki na ɗaya kenan fa illam yasadi fa bi lisani fa illam yasadi fa bi qalbihi fa dhalika adaful iman amma an kasan ba za ka iya mai magana ba ku zauna lafiya to ka kauce sai ka ƙi abin a zuciyarka kuma kar ka je ka gaya ma wani in ka je kana da duk da ka zauna ka ce ai wani ɗin na mashayin giya ne kuna ganin shi a cikin riga mai wallahi mutumin banza ne wallahi mashayin giya ne to annabi ya ce to zunubi shu'umi ne sai Allah ya bashi lafiya kai kuma Allah ya jarabce ka ranar sai ka kama kana shan giya ka ji matsalan laifi kenan eh in ka ga mutum na yin shi to ka kauce kuma kar ka je kana yadawa wannan kaza yake wannan kaza yake ba ruwanka sai dai ka kauce tunda Allah bai jarabce ka ba sai ka gode ma Allah amma ka je kana yadawa to sai Allah ya bashi lafiya kai kuma ya jarabce ka shi abin da annabi ya faɗi kenan ya ce azzambu shu'umun zunubi lai shu'umi ne eh saboda haka in an gama yi in wanda ba za a yi nasiha bane a kyale shi sai a kauce a kyabun a zuciya na fa inna ma kurakurai da muka yi cikin wannan karatu Allah shi ya bi a inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah kiyaye mu Allah kiyaye imanin mu Allah kiyaye mutuncin mu Allah kiyaye kasar mu wanda ya ɗauki nauyin wannan karatu Allah saka mashi da alhairi Allah ya zaunar da mu lafiya malaman mu shanan mu Allah saka masu da alhairi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minati innahu kana ghaffara wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh